ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم هو أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a ah, ishi- muna juma'a 23 ga wata na rabiul awwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da ishirin da ukun ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da goma sha shidda yau insha Allah za mu ta- za mu yi darasi za mu yi darasi na za mu yi darasi na bi- na biyar a wannan kisa ta annabi ibrahim a.s. darasi na biyar inshallah za mu yau a ina ga haka ne darasi na biyar ne ina ga a cikin yan uwa cikin masu shurare akwai a sati da ya huce wani bayan mun kare ya tambaye ni ganin alama bai fahimci ba irin karatun da muke ya tsammanin kamar tafsiri ne yake cewa shi ya kasa gano inda ake tashi inda aka yi karatun na ce a eh, karatun da muke a yanzu wannan yan kwanaki ya saba da tafsirin da muke na yau da kullum kenan tafsiri za a ɗauko sura ne daga farko a jero zuwa ƙarshe amma wannan kamar da muka kisar annabi musa alaihi salam haka wajen darasi bakwai kenan shi ma wannan kissa ce ta musamman ƙur'aniya mafi yawa mun tsaya akan alƙur'ani in ba abin da muka samu ba na sunna abin da ya inganta a cikin sunna kenan shi yasa muka takaita kenan bayanin namu iya da alaka da labarin annabi ibrahim alayhi salam wanda ya zo a cikin alƙur'ani kenan shine muke magana kan shi kissar ko labarin annabi ibrahim alayhi salam wanda aka samu a cikin ƙur'ani kiran din da yake a ƙur'ani a wannan sura ne a wacce sai mu ɗauko daidai sa yakin maganar don magana ta zo a daidai farkon isa farkon rayuwar shi zuwa ƙarshen rayuwa kin sha ga mukamo nan mukamo can muna ɗaukowa ne inda bayanin yake da alaka da bayanin da muke ciki kuma muna ɗan kwatantawa ne bakin gwalgwado yanzu zai zama tun isa ta ɗauko daga farkon rayuwar ko hukun yadda ya fara mu'amala ko gwagwarmaya da da mushrikai zuwa ƙarshen rayuwa muka insha Allah za mu doko bakin gurgudu bi izinin layi daga duk wurin da a cikin alkurani a kayan nan akwai darasi in wanda muka yi a sati da ya gabata kware mun yi dogon bayani akan mas'ala guda ɗan wa abin da ya kai haka muka ɗauki lokaci mai tsawo ba mu irin wannan bayani ba ko shiga wannan lamari na maulidi wannan ma dalili ne da akwai wasu ƴan uwa wanda suke sabbin fahimtar sunna irin abin da suke ji a wajen malamai na bid'a sai abin yake dan tada musu hankali ne ko sun kasa gano gaskiyar magana ko ba wata madogara ne kin shi yasa muka tsawaita bayani a sati da ya gabata na yi dogon bayani kan mas'ala ma yawan insha Allah wannan abin bai sa bai kauda mu daga inda muka sa gaba sha za mu tsaya shara kan karantar da al'umma kurum insha Allah illa mu kurum mu muna kokarin nasiha ne ga al'umma a san inda aka sa gaba ne dan uwa babban magana wadda guda za mu insha Allah mu ce ta yau wannan kamar da muka yi bayani wajen sati muna bayani hudin ainihin aqida ta magabata rayuwa akan addini yanda Allah ya sabkar da shi kuma wannan wajibi ne haƙƙi ne ga wanda ya gano yawa wanda bai gano ba nasiha haƙƙi ne a musulunci kenan muna gudu ne al'umma domin gobe kiyama ya tabbata nasin qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin wasu bayi za su ciza yatsa a filin kiyama kun ba abin da ka ciza yatsa illa barin ban barin sunna ta manzon da Allah ya ku wannan za su ciza yatsa eh wa qala zal wa yawma ajru zalima ala yadayhi ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau mai addu zalimu ala ya dai ranar da azalimi zai ciza yatsa biyu hannu biyu mana yatsa biyu an san ɗabi'ar ɗan adam ce wurin nadama ta kai ci abinda ya riga ya huce ya ce kashi an riga ƙari ayya abin ya huce to ranar kiyama za ta zo ya ce ranar da azalimi zai ciza yatsa hannu wace hannu guda biyu a nan yatsa biyu biyu zai ce ya ƙuli ya latta nista kaltu ma'ar rasulu sabila zai rika tamanni fata dama na riki manzo na Allah shi ne abin koyi na kenan a duniya bai bi ba shi shi kenan shi kenan ɗan bida'a kenan bida'a ya bi ra'ayi ya bi yanzu zai fatar dama sunna ya bi eh zai tamanni tamanni ne abinda bai samuwa ya laitani takhaltu ma'a rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila zai ce wayyo ya wailata mana wayyo takaici na dama ya wailata laitani kaico na dama takhaltu ma'a rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulana dama ban kama wani ba a zaman khalil in bar manzan Allah in kama wani shi ne ya waida ta ta warko kai ciwo ne laitani dama lam attakhidh fulanan khalila da ban kama wani ba in waye ka bi zaka yi nadama dama baka bi shi ba dama Allah ta haka halin shedan yake wa kallin shedan da sai khazula dama halin shedan fa ma ke ya za a yi batar da dan adam ‘yan wani bayani ne a hilin karara wanda ‘yan wa ke kira a yau kiran ahalu sunna wani jama'a miye a ciki ɗaya namu ƙur'ani da sunna ku zo ku rayu ƙalƙashin ƙur'ani da sunna ingantatta sai can wani ke ce ko suke ce muku kai ku kyale su wannan addinin kofa gare shi wani ma zai iya shin ashe yan wake ciki a yau tsakanin ‘yan bida'a da sunna ana kiran ku ku rayu ku bauta ta ma Allah ƙur'anin da ke hannunku hadisan da suke gidajenku a gaya nan suka inganta amma ga suna a kasuwa duk wurin saidawa kai je ka sayo ka buɗe kurin ka yi aiki da ƙur'ani da sunna kuma su ma wannan ka yi su akan famu salafin sali akan maga fa'inta ta magabata na ƙwarai sahabbai yan bayan su wannan shine kira da ake wasu ke ce a'a ba mu gano ba ana iya wata akwai masu haƙƙi kiran ka ganin ta rage ga mutum yana zaɓi mu dai ga kiran mu kenan kuma muna ga wannan abu da muke fata ko duk mai neman tsaya gobe kiyama wallahi ya wadatu da wannan dan gobe kiyama idan ka wadatu kace kai ga na wani in wa wata bata yahi cewa ga ana kiran ka zo ga qur'ani ka sunna kuma sunna ingantatta wani zai kiran ka da kwace kwace in wa kowa sani duk mai hankali ya sani irin yadda mutane a yau yan bid'a su kamo ruwan da ba su da asali ba su da tushe wallahi suna cusa mu al'umma guba guba Allah guba ce da suna addini ƙarya an wa manzo Allah ƙarya duk littawai na magabata masu kala barin ƙarya abinda suka waye suka littawai na ƙarya an wa manzo Allah ƙarya ko an ma Allah ƙarya sun cika takardu suna karanta mata da yara kaga abin da kai ci su wannan mata da yara za su ɗauka haka ne shi kuma wallahi da yawa shirme ne da yawa suna cika su da hadisai mawdu'ai kuma ba su da asali haka suke rayuwar amma muna kira mu ba mu da namu in wa gaya ma addini ana tabbatar maka da qur'ani da sunna ta inganta amma haka kurin ka bi wala gobe kiyama zaka ciza yatsa muna fatar gobe kiyama mu rayu akan sunna gobe kiyama mu tashi Allah sunna ga mu ga manzon Allah ya shayar da mu a tafkin alkausar kan mu zo a kore mu Allah kiyaye yan wa kan kisar annabi ibrahim alaihi salam a sati da ya gabata mun zo daidai inda aka ce ruwa ya kare ma dan kada kenan mun zo karshen hujja ta kare ma mutanen shi duk abin da za a yi an kawo nan an kawo nan an kare kaf an kai makura mun zo daidai inda an ba da umarni qalu hariqu wansuru alai takun da zan tuce karanta alama kullu قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
qalu harriqu alihatakum anan kina Allah ce sun ce ku kona shi duk an bar umarni daga sama ku kona shi kuma wanda sunan wansuru alihatakum ku taimaki ababan bautarku in kuntum fa'ili in da za ku taimake su to ga abin yi maza maza kona shi haka aka ba da umarni na ƙona annabi ibrahim a.s. a kan bayan hujja ta ƙare yanzu kurin a kashe duk da allah su a nuri cikin ankabut allah ya ga mana na maganar yadda aka yi aka ƙona shin gini aka yi ya sun yi umarni na ibn lahu
قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين nan kenan da aka bari umarnin a ƙona a taimaki abin bauta an bari umarnin cewa ƙalubulu na hubuniyana kuma gini gini na musamman aka tada aka kewaye wuri na musamman don kuna mutum guda a ƙona mutum guda don wulaƙanta kan addinin Allah kura kuma ya gini na musamman kuma an gina mai zai fa'al'ufin jahim kenan an kunna wuta ga dangadan ta musamman kuma a umarni ku je hashi cikin wannan wuta fa'al'ufin jahim ku je wace cikin jahim haka aka shirya jewa na ibrahim a.s. cikin wuta kowa ya huta فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين sun mai niyyar kulli kulli nami na maganar a gama da shi a huta da abin da yake faɗi Allah ya karya su nan lokacin da aka ɗauko shi na ba da umarnin jihawa Allah ya ba da umarni ga ita wutar ne Allah ya ce ma wuta قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
yanzu kenan Allah su bayan an ɗauko shi a nan kamar da ke ruwayoyi ingantattu a nan salasallam ya yi bayani na cewa lokacin da aka yi wannan maganar kashe shi duk wani mai wanda yake wannan bauta an nemi gudunmuwa kowa ya kawo gudunmuwa ta wannan wuta ta kama ka ka gudunmuwarka ta taimakon abin bautarka ya ce a nan dukkan dabbobi dabbobi saman ƙasa suna neman kashe wannan wuta dabbobi dabba suna hawa mal ya za a kashe wannan wuta wani bawan Allah guda yanwa guda a duniya hatta dabbobi Allah musu ilhamal cewa ku taimaka eh ku taimaka bawan Allah ne guda sama kasa ku taimaka sun ka gudunmuwa ta kashe wannan wuta ya ce amma bana dabba guda dabba guda bane ta ita ce tsakaka ruwa ta inganta cikin bukata aka cikin sai musulun hadar zai mulki amince hadar zai mutafakun alai ruwa ta inganta kwallon inganci ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa dukkan dabba sun nemi kashe shi ta ke magana cewa ya bada umarnin a kashe tsakaka ce dalilin umarnin da ya bada ya ce saboda ita ce dabba wanda take busa wuta ita hurawa take ita hurawa ma take a cikin dabbobi sai wata ruwa yake cewa man katar wazan gami fi aure daraba farkon kuta bada mai ta sana duk wanda ya kashe wani ruwa shi ta musulun na fasa musulun duk wanda ya kashe tsakaka a bugu guda za a bashi hasana ɗari ya ce wafi saniya duna zalik an kai bugu na biyu za a rage maka lada haka misali sai haka bugu na uku kenan kana bugu ɗaya hasana ɗari kana ƙarawa ana rage lada wannan ikine wannan ruwa ta inganta cikin bukari ko musulun umarnin kashewa kuma wannan wannan fadala ta kashe ta ya tabbata cikin sai musulun kenan wannan abu ne sannan ya tabbata shi mai kenan zamu iya kawo ruwayoyi da suka inganta kan wannan masala kenan wannan wuta ga yanda aka hura ta kowa na ka gudunmuwa na wanda suke mushrikai su dabbobi suna nema a kashe to dai Allah subhanahu wataala ce kulna ya naw kuni bardan wa salaman ala ibrahim yanzu Allah ya ba wuta umarni ki zamanto sanyi kuma sanyi ba tsaya ba aka ce wa salaman ya ba ta kuma cewa sanyi mai aminci don wa Allah shi ne ya so wuta take ƙonawa hikimar shi shi ne kayan shi wuta ta ƙona eh yanzu an ba ta umarni kuma za a ka ta ƙona ta sanyaya ta ba da sanyi yanzu ta zamanto mai sanyi kuma sanyi ce mai aminci akan Ibrahim alaihissalam wannan ruwa cikin sayin Bukhari Abdullahi bin Abbas ya cewa lokacin da aka je Ibrahim alaihissalam cikin wuta me yayi ya ce hasbunan lawan ni'mal wakil wannan kalma yayi ta ita ce yayi a lokacin dokan shi ba shi da kowa sai Allah hasbunan lawan ni'mal wakil yace haka manzon Allah musulmi sun wada wannan kalma lokacin da aka ba su labari inna ka tarjama ulakum khashamu الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم na Allah ke cewa innal ladhina qalahum an-nas alladhi qalahum an-nas inna tarjama ulakum fakhashawhum fazadhum imana Allah ya wa kana bai Uhud an san Uhud an wa musulmi illa iyaka an kashe masu shine horkon da suka samu kitsa mai yawan gaske nan an wasu na cikin jini wasu an kashe wasu an je an koma gida sai aka ba da umarni maza maza kowa ya hutu an ba da umarnin abu bayan kahurai to a nan an ba su labari cewa ina su ƙarjimin ulakun baka shahu kai ai wannan ƙwarin shawa sun yi wani ƙarin gamuwa na musamman wala ku yi hankali ku ji tsoron ƙarshen ƙwarin shawa na an masa barazana da taron ƙureshawa sun wani taro mai ƙashin gaske ba za ku iya fakashahun ya ce wannan kalma ta barazana na su shi tsoron ƙureshawa ya ce za su mu imana sai ta ƙara musu ƙarfin imani na tunkarar waɗannan kahurai suka je suka tunkari mai suka ce ƙalu hasibin Allah wani mulki suka tunkari abokan gaba mai suka ce hasibin Allah mana nan sun kama Allah hasbunallahu ne mulki hasbunallahu mana hasbunallahu mana Allah ya ishe mu hasbunallahu Allah ya isan mana wa ni'mal wakil kuma abin dogara Allah ya kyautata kenan sun sun kama Allah sun dogara ga Allah kuma haka aka yi suka je wanqalabu fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadal lam su suka je kuma suka dawo da ni'ima da fadala ta musamman daga Allah abinda aka musu tsoro aka musu barazana ba abinda ya same su kai wannan kalma ce annabi ibrahim salam lokacin da aka dauke shi aka jewa wuta ita ce kudin yayi hasbunallahu wa mulki Allah kare shi to wannan yan uwa ana ako kissa ta mara ta shahara mana asali cewa da aka dauko ibrahim alaihi salam aka jewa shi sai mala'ika jibril ya gito ya ce kahin ya je fada ya mai tambaya ba ka da bukata wajen ubangijinka ya ce a ilimin bi halin kasar su almana a ya ce allah ya san halin da nake ciki dalilin haka ba sai na roƙe shi ba biya addu'ar komi ba wace wannan ruwaya ba ta da asali bangaren ruwaya kuma ta saba ma aqida ta da annaba da annabi Ibrahim salam yanda annabawa ke addu'a zamu ga wurin da yake addu'a kenan kana nan kenan za a koda kenan ba ya addu'a ba kenan a ya addu'a kuma ya dogara ga Allah ya mai da kuma shi zuwa ga Allah kuma a wani zamanin ba shi inda zai iya hudi ko wata madogara ko masu kamawa ko mabiya a a kurin Allah kurin hasbunallahu wa ni'mal wakil haka kurin aka yi kuma Allah subhanahu wata'ala wannan abin da ya faɗi Allah ya zama ko ya isa don wutar da aka hura bata hura mana bata yi zahi ba an je washin kuma ya hutu lahiya lau ga wuta ta sanyi kuma sanyi mai aminci bisa samu ba abin da suke guri ita wa aradu bi kaidan fajalan akhasarin sun mai niyin mugun kulli sai muka sanya su su ne taɓaɓɓu don ba su cimma burinsu ba yanzu daga nan cewa maganar su jama'a shi sun yanke kamna da shi na shi kusan ƙarshen rayuwar shi da waɗannan mutanen garinsu 'yan garinsu sauran sabon mataki na rayuwa ta sham kayan nan wannan abin da ya wakana Allah ya ba mu labari يا وأنجيناه ولوطا إلا أن تباركنا فيها العالمين فأنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجينا ولوطا إلا أن تباركنا فيها العالمين
فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين نعم أنا cewa Allah subhanahu wata'ala yace wannan jainahu walutan lil ardi lati barakana fiha lil alamin sai muka tsiratar da shi da nu da lut na ce lut imma ɗan ɗan uwan shi shi dai na magana tarihi ya kawo cewa ɗaci gare shi Allah wala ɗaci gare shi amma Qur'ani ya tabbatar mu da cewa Lut iya cikin waɗanda suka yi imani da shi fa amana Lut fa amana lahu Lut ala inni hajjin larabi فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو الغفور الرحيم هو العزيز الحكيم هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم Allah ce fa'amana lahu Lut Lut ya yi imani da Ibrahim iya cikin kenan an rikiye shi to anan kenan bayan kare wannan ne wa qala inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira zuwa ga ubangiji na Ibrahim salamu na maganar kenan ba maganar zuwa garin su wane ko wurin su wane shi me yake nema tun da nan abu ya gagara nan an umtata mishi an hana shi abin da yake na bautar Allah ana nema da ƙarfi sai yayi to su bayan duk abin da ya shi na da'awa yanzu kuma ya ɗami niyya inni muhajirun ila rabbi ni na yi hijira zuwa ga ubangiji na kuma cewa ubangiji na inna rabbi ya ce kina jalo ki mace innahu wala zaki ubangiji na shine mabuwayi mai hikima nan kenan ya san Allah ba abin da gagare shi kuma Allah mai hikima ne tabbas zai ba shi mawuta wannan shi ce kenan a nan yanzu kenan ya yi niyyar barin wannan gari amma kan yin ya huta ibn kasir ke cewa bayan ya huto daga wuta a nan ya gamu da wannan babban kafiri wanda suka yi tattamna kan mai cewa shi ma ai ya kai yana halittawa yana kashewa iya rayawa ko wanda alamsar da haji ibrahim fi rabbi ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال قال إبراهيم إذ قال إبراهيم إبراهيم ربي الذي فيه ويميت
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
a wannan wuri Allah ya mu labarin alamtara illal ladhi hajja ibrahima fi rabbi baka san ba baka da labarin masaniyar wanda ya rigima da ibrahim akan ta ubangijin shi da ibada ko ma gaba daya ya inkarin uluhiyya nan duka malaman tafsiri da nasira suna tabbatar wannan bawan shine namalud na ta namarud da namarud ko shi duk a malaman tafsiri da malaman tarihi sira sun da wannan bawan Allah shine sarki namarud wanda ya da awal uluhiyya shi ma a wancan zamani kinan bayan ya kare da yan gari da talakawa yanzu kuma sarki yayi muƙabala da shi akan abin da Ibrahim ke kira wanda shi shi ya da awal ya da uluhiyya to shi ne aka zo da shi a gaban sarki sharki labarin shi alamtara ilin da zai hajja ibrahim bai rabbi ba ka san baka da masaniya game da wanda ya rigima da ibrahim kan ubangijin shi mai ka haka an a tahun lafin mulk kurin giyan mulki giyan mulki ta ɗauke shi ya ci ya ƙoshi ya mulki na malamin na cikin tarihi iya cikin wanda ake zanawa wani suka mallaki wani bangare na duniya mai yawan gaske giyan mulki sukun ta kai shi ta kawo shi yake ga shi ma iya da wani matsayi na uluhiya na na rubiya iya da wani haƙƙin to wannan ibrahim alaihi salam ya bayyana mai ainihin aqidar shi idza qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit to nan kenan kai kana da uluhiya sai kawo shi san matsayin ubangiji na ni ubangiji na rabbi a ubangiji ne shi kira abauta ma alazi yi fi shi ne mai kashewa kuma shi ke rayawa ninawa to a nan ƙal ana uhi umit shi ya ce nima to nan malaman tafsiri kamar suddi da sauransu na kawo magana cewa anan sai aka kame wai mutane guda biyu cewa ɗaya hukuncin kisa ya kama shi ka biyu sun samu hukuncin kisa sai a nan sai ya hema ɗaya aka kashe ɗaya ko shi ne ya raya kuma ya kashe na imam ibn kasir ke ce wannan magana ko wannan tarihi in ma ya zamanto ne a nan shirme ne duk mai hankali ba mai karɓa haka hatta da mabiyan shi ana maganar rayawa da kashewa wannan iya da ma'ana duk wani ma hata yan kallon har mabiya su sace ne shi ne ke rinja da maganar tafsirin cewa a nan da'awa ce ya yi abinda ibrahim salam ya dangana ma ubangijin shi cewa ubangijin shi yana rayawa yana kashewa shi ne shi ma ce shi ma ana ƙo'i yi don tafsirin ya zama da wurin shi ma suke na ya da'awa shi ma iya rayawa iya kashewa to nan wani abu ne mai shuma ga mutane ga 'yan kallo zai iya da'awar eh da ake mutuwa a raya ai shi ke yi ko sai ibrahim alayhi salam sai bar wannan wuri mai shuba yadda zai kula shi a hilin karara in dai har shi ke da wannan iko na a kashe a raya to gashi qala ibrahim fa inna la yatim shamsu min al-mashriq قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر
yace fa inna Allah ni Allah da nake kira abautawa ya tafi shamsu na mashar iya shi ke fito da rana daga mahudarta shi Allah shi ke asalin ya shar'anta ya samu rana ta hudo da gabas to kai fa'ati biya mana magharib kaka taka daga yamma shine kai tsaye fofin da zaka fara sai dai mu ce ya rikice ba a musa idan sai yanzu kira shi ya fita kallon ta yake a gaban kowa fofin hita kai tsaye kun sai rudi ba a musa can ka ce kana eh kashe da rara tun da ke ba su dama da ai can daman kai kuma ga amutu ko mu ga raya mun ba mu ga me yi to can kaga abu ne ina shuba sa mutane shuba shine mai raya da kashewa a can to yanzu ga abin da ake yi ko ya gallo eh ni ubangiji na iya ka tashi daga gabas ta hudo kuma kai ka taka da kai mu ka ta hudo kai mu taka kai tsaye kurin fa bikin da ka fara da wannan kawuri sai rikici ɗan wa anan da ake cewa wannan bayan magana magana zawon rana daga yamma da gabas ɗan wa kullum Allah subhanahu wata'ala yana mana magana da abin da yake daidai hankalin abin da za mu hankalta don su ga kawo nan maganar masa'alar da ake a yau tsakanin manyan malamai Allah ga hausa musu na maganar tahiyar rana tahiyar ƙasa an ci karo da ƙur'ani da masu ilimi akan abun iya da rudu balle wani suke yan lafkar masu karantar abin abin tahiyar rana da wata da irin abin da ke ba labari duniya tana tahiya wata rana tana wani abin da yake jita jita ta masa alakan shi an sa malamai ta dauna kalimin irin su bin bas Allah shi kashe kawata mishi shi ma ya inkarin cewa ya dama kasa ba tafiya kan ta ba tafiya amma irin su albani su sauran malamai suka rayu da shi da dama sun ce wannan ba bai kai ma a jayayya suka ce kuna abu ne dole a sallama abu ne da ke waƙi hakika haka ne don sun bakin da suke suka yi ce ba wani mai suka ce ba cin karo da ƙuri abu ne daban a cikin nasu ƙur'ani an ambaci kurin tahiyar rana din da an ce hurkun lamari an samu cikas tsakanin malaman addini da na falaki masu cewa na da sunan fiƙi masu latar na ka sunan fiƙi ko latar turkotun su ne magana cewa rana fiƙi suna wuri guda cika matsala doko cewa fiƙi rana tana tsaye wuri da ƙasa take juyawa to kuma nasu ƙwani ya kawo shi ta jirgin masu ƙarala nasu ƙwani ya kawo rana tana tafiya الشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ألا ترانا تنا تهيا زوا قوة متبتتها ذلك تقدير العزيز العليم وانا تهيا ترانا wani tsari ne kaddarawa ce ta mabuwayi kuma wanda yake masani malamai na cewa hikimar da kowa zai sadaka ma Allah cewa wannan tahiyar ranar da sauransu tahiya ce da ki abinda babu tahiya ce kan tsari kan alisahi sata wallahi suka ce inda misali san aikin Allah ne ba ake wani bane ba a ce misali inda rana inda take za a samu dan kuskuren ba sai bane ba tiras tiras wanda har ba satin su ban daya inda za a samu dan kuskure a tsarin tafiyarsa dan kuskure tiras wanda ɗaya satin ki sagon ce da ba ma iya minti iya sama kasa ko sagon daya za mu iya narkewa gaba daya ba mu iya rayuwa tsari ne daidai Allah tsara kayan shi da mu ita ranar kanta da mu in kewayenta tsari ne wanda zai ne tsarere zalika taqdirul aziz alim tsari ne gab sai da kake kuskure bai canza kuma haka yake sai cikin tsari shi kadan inda suka ce inda za a sama kadan ko kasa kadan da da mu da su da mu da rana da abinci ba magana wani minti daya a duniya da suka yi lokaci guda ba mu iya rayuwa sama kasa wani wani mai rai haka Allah ya kare shi suka ce to wannan magana maganar ita rana a karan karta me daga baya su malaman falakin su suke neman bincike ci gaba mu da mutum da qur'ani muna tabbatar rana tana tafiya amma tsarin tafiyar ai ba dole ka kama yana ka ko amma bisa labarin tana tafiya matsayin ta yadda wani abin daban da baka shi to nan kuma binciken su ya kai su daga baya su kansu sun samu cewa rana ita ma cikin falakin ta take wa kullum fi falakin sabon alaƙa ko ita ma rana ashe tana da wajen orbitkinta inda take juyawa kuma har sun samu sun kaddara bakin albakin lissahinsu irin gudun da take gudun da ya huce namu iyaka gudu wanda a sarki tana yawan gaske kenan ita ma inda take tana mugun gudunta ba karamin gudu ba sai suka ce abin alajabi abin girma Allah idan ka dibi an wada magana rana ana magana duniyar mu ta yi milikin duniyar mu milikin rana ba duniyar ba ta yi rana mutum miliyan ka ta yi duniyar mutum miliyan amma ake ce in za a gwada maka irin yanzu ke fafata gudu gudun da take yi ya wuce hankalinka duk girmanta zagaya wata ke a wuri tawafi take ta ma tawafi take da komai tawafi take ta ma tawafi take duk girmanta kenan yanzu ba cin karo tsakanin malaman addini a kirisu man sun yarda da cewa rana tana tahiya wannan ko a wajen ilimin a wajen ilimin zamani ba ba ba kin ba ta kadama to yanzu mas'alar kasa ce shi albani ke magana hatta shi ban magana bayan da cewa shi kurin maganar da yake yi wajen alaƙar arziki ƙararar ƙasa tana matabbaciya an sa dutse da alatami da bikon kata karkata kata rawa wannan bayanin shi bin bashi ɗauka an ce ƙasa tana don an sa ƙasa matabbata kenan ce inda tana ta yada an yawo da an motsa to shi gaskiya da cikin gatar mashi abu ne a ilimance an san yadda bita cikin abu yanzu ka yi wanda ya jirgi jirgi wani kawo jirgi kana da ne ka san ta yi amma abu duji ko amma yanzu mota da tana karamin gudu shi kake ana kana tafiya ka sama wani abu amma jirgin in ya gudu kana ji a kanka gudun da yake illa zo nuru ba haka haka haka to bi taskin da ta huce ta jirgi ba a jin motsi duk bi ta huce ta jirgi ba a jin baka jin motsi to balle magana tabu da muke tafiya wata bi taskin ta musamman kina yan wata abu ne wanda masu abin suka san kansu shi dai a takaice musamman ba cin karo da maganar ƙur'ani da wannan ɓangaren ta hira ya ce kamar alabariya ma magana cewa da sauran malamai na ilimin falakin musulmi ne sun karci komi haka ko da malamai ne sun hau sun je sama masu kudi sun biya an je sama da su sun hangara sun gani irin su sun zo kuma sun yi littayi sun je sun hanga an gudu musu ga duniya ta tana tana juyawa gaba daya wani malami suka littayi da iya cewa wallahi bayan min kilo ko dubu na dubu goma da kasa bayan mai kilo dubu goma ya ce sai kuma na ce ku leka duniya ku sai muka leko shawarar ga tana gaba daya tana juya daga ruwan da ita komi a hu tana juya sai muna kallon muna kallon ci sai muna kallon ɗin ga ta juya tana juya gaban mutum na kallon ta sai ku juya kallon duniya ku bayan ta mai kilo dubu goma sama kenan wancan wani abu ne wanda ka samu takardar ma'a wannan shi ne wannan wani abu ne ɗan adam ya gano kenan akwai tahiyar rana a zaman kanta tahiyar ta mutu da akwai tahiyya ta duniya mu wanda take a zagaye rana ta fanta katarar ta wuri da kwana wannan allah tsara kayan shi tsari ne allah tsara kayan shi tahiyar duniya da wata wani abu ne wanda ke mai ilimin abun ya bincika zai ga tsarin abun kuma da hikimar allah kan lamarin wannan mai bincika ya bincika zai misali daga insha Allah kenan dai nan kenan kan mutum ga wata maganar Allah ya magana da hankalinmu Allah iya zauwa da rana daga gabas ba ruwa ta inganta cikin bukhari muslim ta wannan yaro wanda annabi musa alaihi salam ya yake tare da musa wanda ya dauki bani isra'il bayan an kara dimuwa ko ai kaga annabi da gaban labari shine kadai wanda aka tsaida ma ta aka tsaye rana ko to Allah shi tsarin ne mushi shi da an ce tabbata rana ta yi wadawa yace Allah yace ke rana kina bin umarnin Allah ni ma ina bin umarnin Allah Allah ka rike min ita sa'a ɗaya hankali wannan ya ko ya yi kora ya koro ya koro banu isra'il ya koro ya koro yake cewa wannan ya koro kahurai a inda aka yi wannan abin na na na bude bata maqdis bayan musa bayan bayan huda sun ketara da ruwa sun zama dimuwa sun kare za ta ketara batul muqaddas lokacin Musa ya mutu Haruna ya mutu sun mutu manya yanzu shi ne ya jagoranci banu Isra'il shiga batul muqaddas to yayo kora yayo kora to ran juma'a ne idan rana ta fada addinin su haramu nake dukkan wani aiki dukkan wani aiki ba a yi raju rasudu to kina rana ta fada kuwa ran juma'a kina shiga sudu zum misali yau muna da rasudu da jama'a cikin daren sudu mun kare juma'a yau muna cikin daren sudu a yau kenan iya gudun rana ta wada a berada ce shi ne annabi ya roƙi Allah ya tsada mai tahiyar rana har ya ida fata daga kahore dan ya ida gamawa ta kwanda gaba ta wada kuma annabi haka aka mishi aka rike tahiyar rana duk wannan tsaya abu ne a hannun Allah shi sai da yake da kayan shi eh maka kan wata magana ce kaza kaza wannan abu ne da masu ilimi kuma mai san abun kowa a buɗe hanyar ilimi akwai na larabci ilimin fadaki akwai na turanci duka ne mutum ya bincika sha da zai ga bayani na ba cin karo tsakanin wannan musulmi tsakanin ilimin addini da ilimi na fadaki wanda shi kanshi bin mazama ya bayanin ya ce gaskiya akan abin da na gane amma ɗan an gano ta hujja ci ba abin da hana ci shi aka ga magana da yake kawo an sa duwa su zama to turke kasa matabbaciya sun su masu ilimi suna kawo ai ba wani cikas an yi maganar sa duwatsu don ta sami ikilibin ne don ta sami ikilibin ne kuna ba magana cewa tana kamar jike ce a saman wani aka yi ce wannan ayyayi ne magana don a yi ta sami daidaici shi magana duwatsu magana kararan yau ta yi da take akwai mai wani abu an ga kama abu mai gudu da kana jin motsi haka shi ma suka ce ba wani cikas ayoyin da ya kawo sun fahimce su ga mun hawa ina ayoyi kenan kuma shi ma dan bayanin da yayi ya kawo cewa shi abin da ya hango kenan idan an samu wata hujja wadda ba ta cin da aya ta ce babba babu ne komi gaskiya daga baya malamai na addini manya manya yan uwan shi abokan shi sama da shi sun gano da cewa abun ba wani cin karo tsakanin musulunci da maganar ilimin falaki wajen tahiyar rana ko tahiyar duniya ba ni cikas ka abun Allahu a'lam kuma kidan yanzu anan da Ibrahim alaihi salam ya kure wannan kafiri na da'awar uluhiyya da'awar halitta kashewa da rayawa an kame abin da ya kare shi a gaban shi cewa to in haka ne ga rana nan ubangiji na ni kowa sani dai yana huddo ta daga gabas kai ka kawo taka daga yamma fa buhital ladhi kafar a daga nan wannan kahuri sai rudi kuma Allah ta wallahi la yahdil qawm zalimin Allah bai shirye da mutane azzalimi duk mutumin da ya san gaskiya yake jihadi ta ba shi ba ba shi ba shari'a ɗan yanzu mun kare marhala ta garin zaman garinsu za mu shiga sabuwar marhala ta zama annabi ibrahim alaihissalam a bayan hijira tuntuni ya hijira lutu ya bi shi matashi ta bi shi cikin suna cikin ruwa da ma'am bukhari da aka musulmi ya ruwato a daga hadisun da mu taɓa lokacin namu hadisun da ya tabbata abu kada aka musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam iya bada labarin annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya huta da ya bar gari yanzu ba shi da gari matabbata yana cikin yawo asali amma mu labari an ya ya yi hijira zuwa ƙasa mai albarka ta ci ƙasar sham cikin yawo da yake ya je masa ya je masa ruwaya cikin bukhari cikin sai musulun abu zai kace annabi kace yake ce masahabai sa tattauna arata musamma musamma ya kira annabi kace sahabai labari za ku bude wani gari a gaba wannan garin suna suna da wani kudi suna mai suna al-qirat wata ruwa yace fata fata fata fata iftahtamuha idan kuka bude wannan kasa yace ina muku roƙo fa asinu ila ahliha fa inna lahum zimmatan wa arhaman ko bada lahum zimmatan wasiran yace za ku bude ƙasa ana wata tsirwa ta san mafiya masar za ku bude masar hada masar har garin yahudi musu za ku bude masar na asa bushara ce ya ba a wancan zamani zamani na rauni ba mai tsammanin haka inda abu na hankali yace za ku bude masar a ruwa musulmi za ku bude masar idan kun je masar idan kun bude ta ce to ina muku roƙo ku kyautatawa mutanen masar ku kyauta musu ita domin suna da zimmatan warham suna da wani alkawali na zumunci wata wata wasiran suna da zumunci da sarakuntaka tamu suna da zumunci da sarakuntaka da haka ku kyautata musu da wani alaƙa mu da ‘yan masar na ce mene ne kagun musulunci yadda alaƙa ta arme ko sarakuntaka ko da kawuri ne akwai magana kyautata zamantaki alaƙa a nan kyautu labari ku kyautata wa don a san suna matsayin kawure ne ki da an kun je mutanen garin ku kyautata mutanen garin don suna da wani zumunci kuma da sarakuntaka tsakanin wani me zumunci me sarakuntaka sarakuntaka ta asali ta zumunci asali a nan ibrahim alisalamu lokacin da ya je masa cikin yawo da yake ruwa da bukala kai musulmi ya kawo da ya je sai a mata shi mata cimin kyau suka ce kai a wani mata ta yi ƙarshen talaka kurin sai dai a kai matarki mata tsaki ne tsakiyara na masa tsaki ne wanda ke jama'a ta cikin wasu jababarai aka ce ba a yi sarki ya mata sarki aka kamo shi shi da ita sai aka raba su aka ɗauke ta aka yi sarki ga wani makarai da wata mata kyakkyawa maka ta yi ƙari shi hei dai kai ran kai dade sarki yana ruwa ta taba cikin buhari haka musulun sarki ya kama wannan mata sara sara mata shi da ya imani da shi suka yi jirata aka kama ta to amma da aka mai tambaya ce rushe ya ce mutu kinga an mun tambaya na ciki ruwa ta ce an aka tambaye ki ce haka ne kace kare ta ne domin a duniya ba wani heni yake mana ɗan wani kenan mutunci ɗan wani addini ne ce ne kawai abu kenan ɗan kuna ne ɗan wanda ka ta addini kenan ke ruwa ta ce an tambaye ka ce haka ne ruwa ta ce kenan ba ba wanda ta bace ba ruwa ta ce da aka ɗauke da aka daure sarki sai sarki ya nemi kaɗai da ita na ibrahim alaihi salam ya shiga sallar shi ana kai zama ita ma ta sallah sai da ya tun karo da ita bata kurin sai wani buk hannu ya shanye mana bai aiki ya zama duk ya shanye bai ya zama duk kamar rubu bai aiki komi hannu ya shanye kirki ya ce don girman ina maki roƙo idan allah kirman addu'a kirman addu'a ta ke ni ban zan barki ban namji komi ta da riƙe allah ya samu lahiya kayan sun banza kuma sai da zage zukata ya zage didatta nafsa shi ko shi shi kuma kai da wanda wuce guda sai da su uku ce kai ya kira wa da ya ce kun kamun aljana ha kun kamun aljana wannan ba mutum bace kayya ce eh kun kamun aljana eh kun kamun aljana maza maza ku da mita yace hama na ba ta gyara na ba ta hidima na ba ta ya ba ta hajar hajar hajar wace ce hajar uwar annabi Ismail za mu je mu bai wannan baiwar Allah kenan daga nan asalin samo hajar shi ne shi annabi ke magana ce rahiman zumunta zumuncin shi ne asalin uwar larabawa annabi Ismail daga can ta huto masa shi ne rahiman kinta shi ya ce ku kula da su ku kyauta musu muna da zumunci daga nan aka ba Ibrahim hajar a matsayin el hidima ta wasara hidima ya ga an mamaki an ce na hikimar Allah abinda cikin ruwa ya kawa annabi Ibrahim alayhi salam saboda kishi an ce an gudu mu iya gina abin da yake ana gina iya gina abin da yake dan kai annabi sai shagaran shi na cewa a dan matan shi ko ta mai ƙarya ne eh iya ganin abin da ake cikin zuwa da kan masala cewa iya gani yana kenan bai samu wani damuwa ko shi dan ta mai ƙarya ne sai ya kwanta da ta a ya ga abin da kai Allah guda mishi wannan manzo da Adam Allah ne ba da barkar kan shi kenan ya samu tsuwa dai cewa ba ta bata ba daga nan ta zama tun ilhijima ta hajar ta tsara to shi annabi ke ishara cewa kenan muna da zumunci me sarakuntaka kuna tana sarakuntaka su lokacin da ya da'awa bayan hudaybiya ba yayi kira ba ai an yi yayi kiran duk safin duniya ko ana aikawa kisra da kaisar aka aika mu koyi kisima takarda ta asalin tatalin an ga takarda da aka yi mu koyi takarda ta da'awa shi bai bi taurin kai bai amsa kira ba na imani an bai taurin kai ba a nan shi ne ba a nan sallar salama wata wata alfadara da mata ya ba da mariya mariya alƙibdiya wadda shi ibrahim a salam ko aski shi ne shi ne anan shi ne shi ne kiran nan kenan akwai tarakuntaka dan matan shi mariya daga masar aka aiko ta sarkin masar ya aiko mai kyauta shi ne ake cewa a musulunci ba laifi ka gaɗuwar kyauta ko da kafuri ne kuma kamar suka duke ta mace da kai na samu ta a ba ruwanka an san kawuri kun abu kawuri an dai bayan ya tabbata a gaba duke wanda ce kawuri duke ya shi ya kai mai baka kana iya ci ba ruwanka da kan gazo da nan zanen bibitika ba bibitika ba nan barwar daga na ka samu ta zalimci ne kaza kaza amsa yayi kuma suna aiko ke ta ilimi kuma yin amsa to a cikin akwai wani kyauta ta mata ta mariya matsabaiwa aka ba shi mariya da wata alfatara ita ma jin zai amsa to kina wannan mariya a ita ce daga baya ya yi sadaka da ita ko ya samu ɗan shi ɗaya da ya yana yana matsayin manzon Allah ko Ibrahim shi ɗan aiwa ɗaya yana yana matsayin manzanci ɗaya duk sauran ya ahisa kayan kayan aiwuwar sako sai duk sauran ya ahisa ne kayan ayi sauka mai da wahayi amma Ibrahim kada ya aiwa yana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ayyaka yawan labarin inda labarin suna labarin kaza shi ne za a samu bayan manzanci labarin suna a nan ne yake shi ne ke bada labarin cewa ya samu wannan yaro a cikin dare garin allah na wayewa da asuba a nake har gamar musulmi a masallaci sai ba su labari cewa kula da lalata al-gulama samun da bisan abu ibrahim daren jiya an aiwa min yaro namiji na sa mai sunan babana Ibrahim ba ce ba mai adda ulul ba ce ba adda ba ba da bace ka masallaci dan na kuma sa wani magana ta ce ba ba ta shayi ba da ta dace ba eh ba a ta dace ba ba alaka da shi wannan kuma ai ba sati ba ai ba sati bane ba a ran ai da dare aka ake shi kurin information ne labarin ne bakon ko ya bada labari ne information ce kurin daren jiya an wafa min yaro na sa mai sunan baba na Ibrahim fura ba kita kenan kurin ba wani tsari ba wani tsari iko a babu an kare fur labari aka basu hatta isa da suke kawa ta ma'ayyar bin ƙura shi mai tsaye na mawata tsaye na mawata dalilin iyas lokacin da aka aiho min iyas yadda ka bukar suna nan bai alaƙa suna wanda ke wani tabin da wanda tabin da yake cewa tabi'i ne ai haɓe yaro iyas da ya ka ai haɓe yaro mai kiran sabon gidan shi ai kuwa yaron a nan ba su da alaƙa da hakika ku sai su kawo wannan kan hakika ba ji da bace ba hakika nan da lantarki yake zarar bakwai shi ma kuma na naba abin da ya ban labari ne ran aihuwa da da ya kake shi ba su labari tunan kace za Allah sanan kace wasu ne aka hawo bazalaci shine na zan mutane wannan malam madakal na ibn halil yake kama magana sun dauke wata gudu daga gida kan gata masallaci buku a gida kun masallaci kun tai Allah shi da mu a takace da kenan ka aka magana wannan ba su da alaka da suna masallaci da wannan magana shi dare ba su ba sati bane ba ra'ayi ne kai ma zan ka hawo ga labari jama'a je na ayyaro kudaden na samu yaro sunan wani shi da ba ka samu yaro yanzu ya aihu yanzu mai ji da kai ne kai jama'a da na samu karuwa yaro na samu sunan wani amma shi ke ba adda ma shi ke mai matsalai ana akwai adda yaro kowa mai adda ba irin wannan muke cewa an sa lokaci kaza na sati da muke cewa a sati a sanin abu yan waya faro haka muka taso in baka yi ba jaraba ce ta mata eh haka ne to shi ne wajen ka a rike mun dan musibar hajji mun mun a masallaci ba ka ba ta faru ba su faru gaskiya ne ba ta masallaci da ba suna mutaka masallaci ba kamar ka ce suna ce maka masallaci kai dai ka ka kanka da da da ka abin matan dama dama ka amma jaraba eh mun a masallaci da asuba amma ka ce mu ahlus sunna mu ta ma masallaci aka ce ayi a ku kan ku da kurin buku iya bari gaba daya kuke ragewa ku rage taro da kashe kudin wata da goro sai ku ya masallaci kurin shine gaskiya magana ba inda ka wani muna magana yan uwa kan mas'alar wannan na Ibrahim salam ya yi magana zumunci to kaga lokaci yayi Allah ka fasa insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh